الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين بايعك يوم السلام عليكم ورحمة الله in darasi dangane da wannan littafi mai albarka sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha darasi na hudu ne ko yau kuma yini na 26 kenan ga watan 6 1418 wanda ya daidai da 27 ga watan 10 1997 muna cikin maganganun malamai wato shugabannin mazhabobi guda hudu irin umarnin da suka yi wa mabiyansu wajen riko da sunna da yadda suka zaburar da mutane wajen a kyale maganganunsu matukar sun saba ma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam mun kawo maganganun imamu abu hanifa mun kawo na imamu shafi'i a na imamu malik yau kuma za mu kawo na imamu shafi'i na uku cikin waɗannan limamai shine shafi'i الشافعي رحمه الله إمام الشافعي شين محمد بن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع ابن سائب أبو عبد الله القرشي ثم المطلبي الشافعي المكي الغزي ya hada nasaba da ɗaya daga cikin kakannin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an gane ku ta can sama imamu shafi'i an haife shi ne a garin gaza can cikin ƙasar palestine inda za ka yi ana cewa zirin gaza al-ghazza sunan garin ainihin mahaifinsa mutumin makka ne tafiya ce ta kai shi can aka haifi imamu shafi'i a can mahaifinsa ya rasu tun imamu shafi'i na karami ya girma a hannun mahaifinsa daga karshe ya dawo makka mazaunarsa ya ci gaba da neman ilimi kuma har ya kai matsayin da ya kai fagen ilimi wa ammal imamu shafi'i rahimahullah fan nuqulu anhu fi zalika aktsaru wa atyab yace amma imamu shafi'i Allah ji kansa da rahama an nuqul wato ruwayoyi anhu daga wajensa fi zalika cikin abin da muka tabbatar a baya na umarni da riko da hadisi aksar ruwayoyi a wurinsa su ne mafiya yawa wa atyab kuma waɗanda suke kyawawan kalmomi an gane ku wa atba'uhu aksaru amalan bihaza biha wa as'ad kuma mabiyansa su ne suka fi kowa yawan yin aiki da wannan kuma su suka fi kowa rabauta ta wannan fuska fa minha yana daga cikin maganganu da aka ruwaito wajen imamu shafi'i na farko dai ga magana ta farko imamu shafi'i ya ce ma min ahadin illa wa tazhabu alaihi sunnatun li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa ta'zubu anhu yace babu wani mutum cikin mutane face sai sunnar annabi ta kubuce masa wato baka samun wanda ya haddace dukkan hadisan annabi gaba daya ba a taba samu ba a da kuma ba za a taba samu ba har kiyama ta tashi cikin sahabbai ba a samu ba ballantana cikin tabi'ai ballantana tabi'u tabi'ina wanda za a ce kakaf din hadisan annabi babu abin da ya manta babu shi dole ya san wani bangare ya jahilci wani bangare za ka fahimci wani idan karanta littafin rafa'ul malam an la'imatul alam na ibn taymiya da ya ta kawo maganganun a hujjoji da ke nuna ga abubakar siddiq da falalansa da komai amma ga waɗansu hadisai na annabi ya manta sai da wani ya sanatar da shi ga Umar dan Khattab da falalansa da komai amma ga shi ya jahilci waɗansu hadisai na annabi sai da wani ya sanatar da shi haka Usman haka Aliyu to ballantana kuma wanda ya zo bayan su da haka yace ba wani mutum face sai an samu wani bangare na sunnar annabi baya tare da shi wa ta'azubu anhu tafaku gare shi bai santa ba da haka sai ce fa mahama qultu min qawlin aw asaltu min aslin فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي yace don haka duk irin maganar da na faɗa au asaltu min aslin duk abin da na sanya shi a matsayin asali ko jigo na istinbadi na fihi an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam khilaf ma qul sai ya zanto cikin abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam akwai sabanin abin da ni na faɗa ga shi na kawo wani asali ko jigo cikin shari'a cewa ka dogara da shi wajen istinbadi ga shi na bada wata fatawa cewa hukuncin kaza shine kaza sai aka samu daga wajen annabi ga ingantacciyar riwaya ta zo da kishiyar abin da na tabbatar to menene magana sai ce fal qawlu ma qala rasulullah ita magana ita ce abin da annabi ya faɗa ka kyale tawa wa huwa qawli kuma ni ma ita ce tawan kyale waccan da ka gani da zuba tawan bace ba wanda annabi ya faɗa ita ce tawan kaga wannan shine insaf wannan magana ta imamu shafi'i rawahu al-hakim bi sanadihi al-muttasil ila shafi'i imamu al-hakim ya ruwaito da sanadin sa har zuwa imamu shafi'i kama fi tarihi dimashq kamar yadda yake cikin tarihi dimashq na ibnu asakir وإعلام الموقعين ده لتاف إعلام الموقعين والإيقاظ لتاف إيقاظ الهمم ثانيا النبي إمام الشافعي أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد يتي أجمع المسلمون musulmai sun yi ijma'i malamai sun yi ijma'i ala anna man istabana lahu sunnatun cewa dukkan mutumin da wata sunna ta bayyana gare shi an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga annabi zira da mutum tabbata gare shi hadisi ya iso gare ka garau lam yahilla lahu an yada'aha to baya halatta ga mutum ya kyale wannan sunna ta annabi li qawli ahadin dan fadin wani mutum cikin mutane baya halatta imam shafi ya ce wannan ijma'i ne ijma'in karab na malaman sunna ne cewa in dai sunnar annabi ta tabbata to ka rabu da maganar kowa ka kama ta annabi shine bai shine batu wannan duk musulmai sun yi ijma'i akai to yanzu ina amfanin a rinka ce maka ga hadisi an ce kaza sai ka ce amma mu a mazhabin mu kaza to mazhabin ku kusuwa ku mabiya annabi ko ku mabiya kaga dai dole ne ku raba wato kun samu wani abin bi kenan kishiyar annabi salisan magana ta uku ta imamu shafi'i yace idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa sallam faqulu bi sunnati rasulillah wa da'u ma qultu yace idza wajadtum fi kitabi bincike ya kai ku sai kuka samo a cikin littafi na khilafa sunnati rasulillah kuka samu abin da na tabbatar kishiyar abin da annabi ya faɗa to fa qulu bi sunnati rasulillah ku ci gaba da fatawa da sunnar annabi wada'u ma qultu ku kyale man abin da na faɗa wa fi riwayatin a wata riwaya fattabi'uha wala taltafitu ila qawli ahad ku bi sunnar annabi kar ku waiwaya ku kalli maganar wani mutum in ji imamu shafi'i wannan magana imam al-harawi ya kawo a cikin littafin zammul kalam wal khatib haka al khatib a cikin littafin al ihtijaj bi shafi'i haka ibnu asakir haka imam an-nawawi fil majmu haka ibn al-qayyim haka al-fulani a cikin iqaz al-himam wa riwayat al-ukhra li abi nu'aym fil hilya riwaya ta karshe wadda ta ce fattabi'uha wa la taltafi'u wa la taltafitu ila qawli ahad wannan abu nu'aym ya ruwaito ta a cikin hilyatul awliya وابن حبان في صحيحه بسنده الصحيح عنه نحوه magana ta uku kenan ko sai ta hudu rabi'an magana ta hudu daga cikin maganganun imam shafi'i yace idza sahha alhadithu fa huwa mazhabi idan hadisi ya inganta to shine mazhabata ba inda wata mazhaba sai hadisi yanzu kaga shi imam shafi'i ba da mazhabar shafi'iyya yan bayan sa ne suka ce yana da ita amma shi mazhabinsa kawai mazhabin annabi sallallahu alaihi wasallam haka malik bai taba tsayawa ba wata rana da malik yace yau daga yau kaza ga watan kaza na kafa mazhabi na sunan shi malikiya haka imamu ahmad bin hanbal bai taba cewa ba daga yau rana kaza ga watan kaza mun yi bikin kafa hanbaliya ko abu hanifa ya ce mun yi bikin kafa hanafiya duk mabiyansu ne suka rada musu wannan sunayen amma su ba su san da wannan sunayen ba su a lokacin rayuwarsu ba mazhaba lokacin malik ba ya da wata mazhaba idan ya faɗa abu shi kenan ibn al-qasim na iya saba masa kuma almajirinsa ne kuma gobe a zo a ci gaba da karatu me ya zafi a ciki abdullahi bin wahab ya saba masa kuma a ci gaba da karatu kuma yanzu ka duba cikin manya-manyan ɗaliban abu hanifa suwa ake kirgawa akwai mutane guda biyu muhammadu bin al-hasan a shaibani da kuma yaqub wato abu yusuf al-balakhi wannan manya-manyan ɗaliban imamu malik wato ɗaliban imamu ahmad abu hanifa kenan to amma muhammadu bin al-hasan shaibani kansa ya zauna wurin malik ya shekara uku yana karatu yace da kunne na ba wai wani je faɗa mun ba na nakalci hadisi ɗaya ɗaya har ɗari bakwai daga bakin malik ya ɗora min in haddace ya ɗora min in haddace hadisi ɗari bakwai shafi'i idan ya zo alfahari yana alfahari da malik malamin sa ne kuma duk da haka kuma ya karatu wajen muhammad ibn al-hasan shebani wanda shi ko muhammad ibn al-hasan shebani tsarifin abu hanifa ne amma gashi ya zo wajen malik kuma ya karatu da haka so idan ka je kai karatu wajen wannan kai karatu wajen wannan kowanne akwai baiwar da Allah ya baki kowanne ka dauki baiwarsa sai ka kai ka tara ababe masu yawa amma idan ka ware malami daya ka ce sai wane wa man ana illa min guzayyatu in gawad gawaitu wa in tarshud guzayyatu arshudi sai ka bata ka lizinci dai ka ce dole sai shi a'a ka har hada ka ji nan in dai aka ce akwai mal abinda ake so kawai ka dauki ilimi wajen malami ya zanto na sunna ba dan bid'a ba dan bid'a kar ka koyi addini a wajensa ya halatta ka koyi nahawu da sarfu da balaga a wajensa amma addini tauhidi tafsiri hadisi za ka ɓata kanka lokaci ne wallahi inda wajen ɗan bida ne wallahi tallahi za ka ɓata kanka lokaci don zai rufta ka zai kawo hadisi ya rufta ka ya kawo sai ya koya ma tawili duk aya in an faɗa sai ka ce to wannan zahirin kenan ina baɗininta saboda wannan tarbiyyar ya baka ai wannan ayan tana da tawili ai wannan hadisin akwai tawilin sa haka kawai ga tawili ba dalili an gane ku dan haka babban abin da ake so wajen koyon karatu wajen malami ya zanto malamin sunna mai jin tsoron Allah gurgurdan hali wannan wani abu ne wanda yake gurgurdan hali baka iya samun wanda ba ya da laifi amma zaka iya samun wanda zaka kirge laifinsa magana ta biyar ya ce antum a'lamu bil hadisi war rijali minni ku ku ne mafiya sani ta fuskar hadisi war rijal da mazaje marwaita hadisi minni sama da ni in ji shafi'i fa idza kana al hadisu sahihu fa a'limuni bihi idan an samu hadisi ingantacce ku sanar da ni shi ayyu in yakunu kowane irin hadisi ne a babin aƙida ne a babin fikihu ne mu'amalat ne a kowane bangare ne hadisi sahihu kawo mun ɗaliban su yake faɗa wannan kufiyan au basariyan au shamiyan wannan hadisi dan kufa ne ko dan basar ne ko dan sham ma'ana marwaitansa sun fito ne daga waɗannan garuruka mabambanta juna ko ma daga ina ne ku bani labarin wannan hadisi hatta azhaba ilaihi idza kana sahihan har ni ma in je in koya in dai sahihi ne imam shafi yace antum a'lamu antum ya kawo zamiri malam yace al-khitab lil imam ahmad bin hanbal yana yin wannan magana ga dalibin sa imam ahmad bin hanbal an gane ku rawahu ibn abi hatim fi adab shafi'i ibn abi hatim ya rawaito wannan magana a cikin adab shafi'i haka kuma wato ainihin abu nu'aym a cikin hilya wal khatib fil ihtijaj bis sunnah وأنه ابن أساكر وابن عبد البر في الانتقاء وابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد والهروي من ثلاثة طرق عن عبد الله بن أحمد ابن حنبل wato dai wannan magana yana yin ta ne ga Imam Ahmad bin Hanbal wanda ɗalibin sa ne wato wani abu shine kaga Imam Ahmad yayi karatu wajen Shafi'i Shafi'i yayi karatu wajen Malik wato haka silsila din take magana ta bakwai ta shida ko ta shida sadisan kullu mas'alatin sahha fiha al-khabaru an rasulillah inda ahli an-naqli bi khilaf ma qult fa ana raji'un anha fi hayati wa ba'da mamati imam shafi yace kullu mas'alatin sahha fiha al-khabaru dukkan wata mas'ala wadda hadisi ya inganta game da ita an rasulillah daga wurin annabi inda ahalin naqali hadisin nan ya inganta a wajen malaman riwaya masana hadisi kuma ya zanto hadisin ya zo bi khilafi ma qult sabanin abin da na bada fatawa a kai yace to fa ana raji'un anha to ni na dawo daga rikiyar wannan fatawar tawa da ta saba wa sunnar annabi fi hayati wa ba'da mamati ko lokacin rayuwata ko lokacin mutuwata na dawo ba ruwana da ita wannan magana sai Imam Shafi'i Abu Nu'aym ya rawaito ta cikin Al-Hilya wal Harabi wa Ibn Al-Qayyim fi Idam al-Muqin wal Fulani tabi'an magana ta bakwai daga cikin maganganun Imam Shafi'i yace idza ra'aytumuni aqulu qawlan wa qad sahha 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallama khilafahu fa'alimu aw fa'lamu anna aqli qad zahaba Imam Shafi'i yace idza ra'aytumuni aqulu qawlan in har kuka ga ina faɗin wata magana wa qad sahha anin nabi sallallahu alaihi wa sallama khilafu bayan ku gashi ya inganta daga annabi kishiyar abin da na faɗa din fa'alamu anna aqli qad zahaba to ku san hankali na ya rabu da ni wato duk wannan fadan girman sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam maganarsa ta takwas yace kullu ma qultu fa kana an annabi sallallahu alaihi wa sallam khilafu qawli mimma yasihhu fa hadithu annabi sallallahu alaihi wa sallam aula fala tuqalliduni kullu ma qultu duk abinda na faɗa fa kana an annabi sallallahu alaihi wa sallam khilafu qawli kuma ya zanto an samu daga annabi sabanin abin da na faɗa mimma ya sihu cikin irin abin da yake inganta na hadisin annabi din ba hadisi za'ifi ba fa hadisin nabiyyu aula to hadisin annabi shine ya fi cancanta abi fala tuqalliduni da haka kar ku ce za ku bi ni cikin abin da na faɗa ku rabu da magana ta ku gama hadisin annabi maganarsa ta tara yace kullu hadisin anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam فهو قولي وإن لم تسمعوه مني yace dukkan hadisin da ya zo daga annabi ingantaccen hadisi fa huwa qawli to wannan shine fatawata shine magana ta wa in lam tasma'uhu minni ko da baku taba jin shi ba a wuri na ku dauka shafi iya ce matukar dai annabi ya faɗa to mu ma nan muke kada mu gangaro na hikima Muhammad ibn Idris Shafi'i kenan shi yasa karanta tarihin waɗannan magabatan yana da matukar kyau kwarai da gaske wannan ke nuna falalansu da tsoron Allahnsu da takawarsu wani kaɗan ne nan daga cikin maganganunsa da za su nuna maka matsayinsa yana daga cikin maganganunsa ya ce attawazu min akhlaqil kiram wa takabburu min shiyamil li'am التواضع يورث المحبة والقناعة تورث الراحة yace kaskantar da kai yana daga halaye na mutane masu karamci amma girman kai da jijji da kai yana daga ɗabi'un mutane wato marasa karamci alli'am ababen zargi kenan at-tawadu yurisul mahabba kaskantar da kai yana gadar da kauna a tsakanin mutane wal qana'atu turisul raha wadatan zuci kuma tana gadar maka da samun hutu na zucin amma in zuciyarka ta zarme akan abu sai ka rasa shi kuma ka kasa samu amma in tun farko dama baka sa rai ba shikenan abin ba zai dame ka ba dan ka rasa shi yana daga cikin maganganun da malamai suka yi a kansa Yunus as-Sadafi yake cewa ma ra'aitu a aqalla min shafi yace ban taba ganin mutumin da yake da hankali ba irin shafi nazartuhu yawman fi mas'alatin thumma tarakna wata rana nayi mujadala nayi muqabala da shi a wata mas'ala sai muka rabu ba tare da an je sakamako ba ni na tsaya kan ra'ayina shi ma tsaya kan nashi walaqiyani sai ya gamu da ni fa akhadha bi yadi shi ya fara kama hannuna mu gaisa thumma qala sannan yace ya aba musa ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة yace yanzu ba zai yiwu ba mu zama yan uwa ko da ba mu yi tarayya ba ko da mun yi sabani a wata masala sai mu saba shike mun rabu ai sabanin mu baya hana mu zama yan uwa kana nan akan fatawarka ina nan akan tawa ko muna nan a matsayin mu na yan uwa a cikin musulunci ba kawarci ma juna to kaga duk wannan shine zai baka hoton bambanci tsakanin ilimin magabata da ilimin waɗanda suke yan ƙarfi yana daga cikin maganganunsa yake cewa ma nazartu ahadan alal ghalabati illa alal haqqi indi yace ban taɓa yin mukabala da wani ba wai kawai dan in kada shi in more sai kawai dan in bayyana da gaske da suke wurina yana daga cikin maganganun sai ce man ta'allama alqur'ana azumat qimatuhu wa man takallama fil fiqh nama qadruhu wa man kataba al haditha qawiyat hujjatuhu wa man nazara fil lughati raqqa tibaa'uhu ومن نظر في الحساب جزل رأيه ومن لم يسم نصه لن ينفعه علمه yace duk wanda ya koya alkur'ani sai girmansa ya ya ya kambama a cikin mutane darajar sai ta karfafa duk wanda ya koyi fiqihu yace matsayinsa zai dadu duk wanda ya koyi hadisi hujjarsa ko za ta karfafa wanda duk ya yi bincike cikin ilimin harshen larabci raqqa tiba'u duk maganganun da zai sai ka samu masu sauki ne wa man nazara fil hisabi jazula ra'ayuhu wanda ko duk ya koyi lissafi to zai iya musu da kowa yace wa man lam yasun nafsahu lam yanfa'ahu ilmu wanda kuma duk bai martaba kansa ba ilimin sa ba zai masa amfani ba in ka martaba kanka sai ilimin ka ya amfani ka ya amfani jama'a in baka martaba kanka ba ilimin ka ba zai amfani ba ina fata an fahimta wato idan mutum ya zanto mai kwaɗayi mai san abin hannun mutane idan mutum ya zanto baya kimanta matsayinsa baya kimanta matsayin karatu da ubangiji ya bashi to iliminsa ba zai taɓa yin amfani ba duk abin da zai faɗa sai mutane su ɗauka kawai wasa ake kawai an faɗa ne don a more a yi kewa a tashi imamu shafi'i kenan na gaba shine imamu ahmad bin hanbal al-imamu ahmad bin hanbal imamu zahabi yace huwa al-imamu haqqan wa shaykhul islam sidqan abu abdullah ahmad bin hanbal ابن هلال ابن أسد ابن إدريس ابن عبد الله ابن هيان الظهلي الشيباني المروزي ثم البغدادي إمام أحمد بن حنبل ما ليس وأما الإمام أحمد فهو أكثر الأئمة جمعا للسنة وتمسكا بها ممن إمام الشافعي ubangiji ta'ala ya karɓi rayuwarsa a shekara ta ɗari biyu da hudu bayan hijira ɗari biyu da hudu an gane ko imam ahmad ya ce wa ammal imam ahmad fa huwa aksarul a'immati jam'an lis-sunnati wa tamassukan biha imam ahmad bin hanbal in ka kwatanta shi da abu hanifa da malik da shafi'i in ka ce za ka kwatanta shi da su fa huwa aksarul a'immati jam'an shine yafi dukkan sauran tarawa li sunnati ga sunnar annabi tattara hadisai da sanin su wa tamassukan biha da riko da ita hatta kana yakrahu wada al-kutubi allati tastamilu ala at-tafri'i war ra'yi har shi yana ganin makaruhi ne ka rubuta littafin fiqh kawai ba ka rubuta littafin hadisi ba kawai ka rinka littafi kana ba da doka daharatu kaza kaza baka cewa kuma annabi ne ya ce yana ganin makaruhi ne saboda tsabagen rikonsa da sunna imamu ahmad bin hanbal shi ya fi kowa tara hadisan annansa don ga musnad nashi wajen hadisi dubu arba'in na ka hada bukari da musulun da abu dawud ba za su kai maka hadisan da ke cikin musulun da imamu ahmad ba kusan hadisi dubu arba'in a littafi daya ولذلك قال dan haka ne shi imamu ahmad ga abin da ya faɗa yace la tuqallidni wa la tuqallid malikan wala shafi'iyya wala al-awza'i wala sauri wa khudh min haythu akhadhu yace la tuqallidni kar ka bi ni wala tuqallid malikan kar ka bi malik wala shafi'i kar ka bi shafi'i wala al-auza'i kar ka bi al-auza'i huwa al-imam abdurrahman ibn amr al-auza'i ya rayu ne a sham a birnin dimashqa daga karshen rayuwarsa ya yi hijira zuwa beirut ya yi ribatsi a can wurin don tsare iyakar musulunci ga fikihu ga hadisi ga jihadi a can ya mutu rijalul farqu ma ahadullah alaihi yace karka karka bi auza'i wala sauri karka bi sufyan ibn sa'id as-sauri duk yana kirga manyan manyan malaman da shi ya yarda da limamancinsu su da shugabancin su a duniyar fiqh da hadisi yace amma karka bi ko ɗaya daga cikin su wa khudh min haythu akhadhu kai ma ka tira daga inda suka ciro daga ina suka ciro qala Allahu qala rasulullah yace to kai ma nan zaka tsaya qala Allahu qala rasulullah wannan magana da malamai suke dindin su zabarar da mu bisa ga bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam amma wannan magana cewa karbi daga inda suka ciro ai mun san ba za ta gaskatu ba akan kowa da kowa cikin daidaikun al'umma ba kowa ne ke da makamashi da na'urar da za ta taimaka masa ba wajen ciro hukunci kai tsaye cikin qur'ani ko hadisi ba kowa ne masunci ba wani sai an je an gasa kifin an kawo masa sannan amma shi kadai ba zai iya shiga cikin ruwa kamo shi ba to saboda haka yana magana da waɗanda suke da matsayin da za su iya kutsawa cikin qur'ani da hadisi kai tsaye su ɗauko hukunci dama mutane ana kasa su kashi uku dangane da karɓan hukunce-hukunce cikin qur'ani da hadisi ko dai mutum ya zanto mujtahidi ko ya zanto muttabi'i ko ya zanto muqallidi al mujtahid wato mujtahidi wannan kai tsaye yana da ikon da zai dauko hukunci kai tsaye cikin qur'ani da hadisi bai halatta bai ta kalilancin wani al muttabi bai kai matsayin mujtahidi ba amma yana da ido cikin karatu zai duba maganan wancan ya duba maganan wancan ya duba maganan wancan kuma ya kalli dalilansu ya ga wa ya fi karfin dalili sai ya bi ba dan wani ba sai dan yana ganin dalilinsa ya fi karfi to wannan mutum yana da ido a ilimi na uku shine al-muqallid wanda shi aikinsa bi kawai wanda idan ka jawo baitul larabci zai iya cewa sadakallahu azim yana tsammanin aya ka ja ba zai iya bambance maka ba tsakanin aya da hadisi da ko baitul larabci ko maganganun hikima kowanne ka faɗa shi kawai zai ce kaja nafsi dama ba zai ce nafsi ba nafsi to wannan mukallifi kenan shi wannan abin da aka wajabta masa ya duba cikin malaman zamaninsa wanda ya fi ganin ya yadda da shi ta fuskar tsoron Allah ya yi masa fatawa ya faɗa masa abin da zai bauta Allah da shi yana yin haka yana neman ilimi har ya kai matsayin da shi ma zai ido sai ya fita daga matsayin mukallidi ya koma matsayin mai muttabi ina ba ta an fahimta ashe mutane ba darajar su dai ba sai dai dangane da ijtihadi malaman usulul fiqh sun kawo sun dabaibaye ijtihadi da waɗansu sharuɗa ya zama ya haddace ayatul ahkam wato suratul baqara suratul ali imran suratul nisa al-ma'ida الأنفال التوبة سورة الطلاق كسا سورة التحريم سورة النور wato ayatul ahkam suratul hajj ya haddace waɗannan surorin waɗansu sun ce sai ya haddace waɗannan su sai kuma ya san tafsirin suke da bai waɗansu suka ce ko bai haddace ba amma dai ya yi laushi ta yadda da an kawo sura da an kawo aya zai gane wannan ayar qur'ani ce kuma kila ya yi kokarin ma lalabo surar da take ciki amma in ka hada miki ka ce ya bi daga farko zuwa karshe ba zai iya bi ba to yayi wannan kuma ya san tafsirin su kuma ya karanta ilimin usul fiqh ya karanta ilimin hadisi ya karanta mai sun kawo sharuɗa gaskiya yawancin sharuɗan da suka kawo sharuɗa ne gaba ɗaya wanda ba su da dalili a qur'ani ko a hadisi malamai da dama sun yi musu raddi akai musamman Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiti a cikin littafin sa Adwa'ul Bayan a cikin tafsirin suratu Muhammad karkashin fadin Allah ta'ala a fala ta dabbarun alqur'ana am ala qulubin aqfaluha kafin sa ibn al-qayyim a cikin ilamul muwaqqi'ina ar rabbil alamin haka kuma wato ainihin al'imamu shaukani a cikin wata risalarsa mai kyau haka dai malamai da dama sun yi raddi kan wannan sharuɗa abinda da ake bukata mujtahidi ya san qur'ani gurgudan hali ya san hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam yana rarrabe tsakanin qur'ani da hadisi yana da kyakkyawan fahimta da ka'idojin larabci wanda da su zai zai iya fahimtar qur'ani da hadisi ya san ka'idojin usulul fiqh da sauransu to wannan koya zai iya zama mujtahidi amma ba sai sun kai wancan kololo da suka dora da yawa ba kun gane ku wa fi riwayatin a wata riwaya ta maganar sa shi Imam Ahmad yace la tuqallid dinaka ahadan min haula kar ka yadda ka koyi addininka a wurin ɗaya daga cikin waɗannan ko ka ce za ka yi biyayya makaunin biyayya ga ɗaya daga cikin waɗannan ta fuskar addini ma ja an nabi sallallahu alaihi wa sallama wa ashabihi fa khuz bihi yace abin da yazo daga wurin annabi da sahabbansa ka karbe shi ثم التابعين بعد الرجل فيه مخير yace amma su tabi'ai da suka zo baya to wannan an baka zabi ne ba ta ba ce ga guda ɗaya shi zaka bi ba kallon su zaka yi ka ga waye fa karfin dalili ka bi ba wanda ya wajabta maka bin Abu Hanifa ko bin Malik ko bin Shafi'i a a waye fa karfin dalili sai ka bi wanda aka wajabta maka bi shine annabi wa in tuti'uhu tahtadu wa ma ala rasuli illa al balagul mubin shine dole a bi dole ne a bi amma sauran ba dole bane ba in sun yi ittifaki ina nufin sahabbai sun yi ijma'i akan mas'ala to dole ka bi wannan ijma'in tunda al'ummatu ma'asumatun bi majmu'iha la bi afradiha al'umma in ta tattaru ta zama ma'asumiya abinda sai tarayya akai baya zama kuskure kun fahimta ko haka tabi'ai in sun yi ijma'i baya zama kuskure haka tabi'u tabi'ina in sun yi ijma'i baya zama kuskure amma idan sahabbai suka saba to sai ka duba wayafi karfin dalili haka tabi'u tabi'ai in suka saba wayafi karfin dalili haka tabi'u tabi'ina wa haka za da walaika ina fatan kun fahimta wa qala marratan al-ittiba'u an yattabi'a ar-rajulu ma ja'a an an-nabi sallallahu alaihi wa sallama وعن أصحابه ثم هو من بعد التابعين مخير wata magana ta shi na cewa abin da ake kira da ittiba shine mutum ya bibici abin da ya zo daga annabi da kuma abin da ya zo daga sahabbansa sun huwa min ba da tabi'ina mukhayyar amma a cikin tabi'ai to kuma kai zaka yi zabi ne ba a wajen sama bin ɗaya daga cikin su ba a cewa dole sai ka bi Muhammad ibn Sirin ko dole ka bi Hasan al-Basri ko dole ka bi Ibrahim an-Nakhai ko dole ka bi wani ko wani cikin tabi'i haka cikin tabi'u tabi'i na ba a cewa dole ka bi Imam Malik ko Imam Shafi'i ko Lays bin Sa'ad da sauransu a'a ba wajen ta muka wannan ba saniyar maganarsa ta biyu yace ra'ayul auza'i wa ra'ayu malikin wa ra'ayu abi hanifata kulluhu ra'ayun wa huwa indi sawa' وإنما الحجة في الآثار yace ra'ayul auza'i fatawan da imamul auza'i zai bayar wa ra'ayu malik ko fatawar malik wa ra'ayu abu hanifa ko fatawan abu hanifa kulluhu ra'ayun ce wannan duk sunansa ra'ayi fatawa ce wanda aka gina ta bisa ga ijtihadi wa huwa indi sawa kuma ni duk aurina wannan maganganun nasu ɗaya ne ba wanda tafi ta ƙarfi tsakanin maganar shafi'i da malik da abu hanifa ya ce duk wannan maganar su ba wadda tafi wata karfi da ra'ayin auza'i ya ce wa inna mal hujjatu fil asar hujja karra cikin abin da ya zo na hadisai ko da yake lafazin al'asaru ana amfani da shi ne a maganganun sahabbai da na tabi'ai al'asar hadisi shine ko al-hadis ko as-sunna shine ake amfani da shi wajen abin da ya tabbata daga annabi amma wani lokacin akan kawo al'asar ana nufin abin da ya tabbata daga annabi din al'asar shine jam'in sa yace wa innamal hujjatu fil asar salisan maganar sa ta uku man radda hadisa rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fa huwa ala shafa halaka yace duk wanda ya yi watsi da hadisin annabi ko ɗaya ne kake yin aiki da shi ka makalkale wa wata mazhaba ko wani ra'ayi duk wanda ya haka yace fa huwa ala shafa halaka to lalle yana kusa da halaka Allah ya tsare wato imam ahmad bin hanbal kenan kun ji dai maganganun su imam ahmad bin hanbal ya samu shaida daga wajen malamin sa malaman zamanin sa yahya ibnu ma'in wanda yahya ibnu ma'in an riga an san shi wato in dai ya ce wani nagari ne to karka sake ma bincike a kansa saboda irin mutanen ne masu zafi masu bin diddigi kafin su ce wani nagari ne sai an daɗe in har ya faɗa to an je abin nan kenan fil ghalib amma idan ya ce wane baya da kirki to ka ƙara bincika kila za ka samu yana da kirki shi dan laifi kaɗan zai iya sauke ka daga abin nan daga layi ka sauka ƙasa to amma tare da haka ibnu ma'in yake cewa ma ra'aitu man yuhaddisu lillahi illa salasa ita cikin malaman hadisi ban taba ganin wanda ke koyar da hadisi ba dan Allah karara sai uku ka ji maganar ku ka san lalle da zafi yace ya alamin ubay na farko kenan na biyu alqanabi na uku wa ahmad ibn hanbal na har ibn mayin ma ya ya cikin mutum uku wanda su kadai ne a zamanin sa wanda suke hadisi don Allah ibn ma'in da kansa yake cewa aradu an akuna misla ahmad wallahi la akuna mislahu abadan mabiyana da masu sonar ɗalibai na so suke su ɗauke ni su kai ni matsayin imamu ahmad ya ce wallahi har abada ba zan iya kai matsayin imamu ahmad ba ya nisa ya tafi ya haibi ma'in kenan إمام النسائي كتوى جمع أحمد ابن حنبل المعرفة بالحديث والفقه والورع والزهد والصبر يجي عمر بن حنبل يا ترى وتنا أبابا نفر كوسن حديثي نبيو علم فقه نأخو الورع سنسيني يقول الدنيا نهدو الزهد نبير الصبر حقولي in ji imamun nasa'i mai littafin sunan nasa'i to kaga hakurinsa ne yasa ya jure a lokacinsa ana azabtar da mutane daidai lokacin da mu'tazilawa suka samu kan daular musulunci suka rinka sarrafa ta yadda suke so duk wanda bai ba da fatawa da mu'tazilanci ba za a kama shi a ita masa bulala wani ma a kashe shi wani kuma a kulle shi a daure shi abin da suka rinka fitinan mutane da shi shine wato alqawl bi khalq alquran sai dole ka yadda alquranu makhluq malamai da dama aka rinka musu azaba cikin waɗanda aka kama har da Imam Ahmad bin Hanbal da yawa daga cikin malamai sun yi tauriya dan su kubuta wani daga cikin sai ce ya haka da dan yatsansa ya nuna alqur'ani ya ce haza makhluq yana nufin wannan dan yatsan nawa halitta ne amma yayi tauriya yana nuna kamar qur'ani dan a kyale shi da ransa ita haza makhluq wato yana nufin dan yatsan sa dan dai ya kubuta aka ce wannan a kyale ya yadda kama shi masa azaba shi ma ya faɗa wancan haka haka mutane suka yi ta yi kowa yana tauriya yana yin sakaye ya faɗi wani abin da a zahiri kamar ya yarda da mazhabin su amma a zuciyarsa bai yarda da wannan ba wannan ya zama illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman an tilasta su ga zuciyarsu da imani dan haka ba su da laifi wajen Allah amma wannan ma rahusar Imam Ahmad yace ba zan yi riko da ita ba ai matsayin ta rahusa matsayin ta jawaz bata kai matsayin mustahabbi ba da ta kai matsayin mustahabbi da mun karba da ta kai matsayin sunna da mun karba amma jaizi ne kawai in na yi haka shikenan aka ce ka yi tauriya ka kubuta ya ce ya zan yi in yi tauriya ga miliyoyin mutane talakawa suna jira su ji fatawata in na yi tauriya na ce ha za makhluk na nuna dan yatsa na na nuna qur'ani na kalli dan yatsa na ina nufin dan yatsa na talakawa abinda za a ba da sanarwa gaba ɗaya a daula shine ahmad bin hanbali ya yadda alqur'ani makhluki ne duk sai su yadda da fatawar saboda da suke girmama ni yace to na kubuta su kadai su kuma sun zauna cikin halaka amma yanzu idan na da in faɗa ƙarshen abin da za a yi mun a kashe ni to an kashe ni ne kadai talakawa kuma sun tsira da addinin su ya salam kaji malaman sunna kenan shi yasa ake masa lakabi imamu ahlus sunnati wal jama'a malam albani ce tilka hiya aqwalul a'immati radiyallahu ta'ala anhum fil amri bit tamassuk bil hadith yace waɗancan fa su ne maganganun malaman nan Allah ya ƙara yarda a gare su waɗanda suke umarni da yin riko da sunna wannan hayi an takalidihim duna basira kuma nan take maganganun nasu suke yin hani dangane da bin su ba tare da basira ba ba tare da dalili ba wa hiya min al-wuduhi wal bayan bihaythu la taqbalu jadalan wala ta'wilan waɗannan maganganu nasu ta fuskar bayyana ta fuskar fitowa sarari la taqbalu jadalan ba sa karɓar wani jayayya ko musu wani ce ba haka suka ce ba ko magana su a iya mata tawili ba haka suke nufi ba ba bin sunna suke nufi ba wala ta'wilan ko tawili wa alaihi to bisa ga wannan bayani fa inna man tamassaka bi kulli ma sabata fi sunnati walau khalafa ba'd aqwal al-a'imma la yakunu mubayinan li mazhabihim wala kharijan an tariqatihim bal huwa muttabi'un lahum jami'a yace to dukkan wanda ya riko da abin da ya tabbata na sunna ko da ya sabawa wani sashi na maganganun limamanta la yakunu mubayinan li mazhabihim ai bai yi fito na fito bai sabawa mazhabin su ba wala kharijan an tariqatihim bai kaucewa ta farkin su ba bal huwa muttabi'un lahum jami'a bin su ma yayi sun ce kaza annabi ya ce kaza sai ka bi na annabi to ka ba annabin kuma ka bi waɗannan limaman mazhaban amma in ka kimin na annabi ka bi nasu to ka saba wa annabi kuma su ma ka saba musu in ka gina da maganganun da muka yi a baya kun fahimta ko wa mutamassikun bil urwatil wusqa kuma a lokacin da mutum ya bi maganganun nasu din da suka dace da sunna ko ya bi sunna da ta da ta kaucewa maganganun su a irin wannan lokaci sai zanto ya yi riko da igiya mai kwari allati lam tisama laha wadda ba ta warwarewa walaysa kazalika man taraka sunnata sabitata li mujarradi mukhalafatiha li qawlihim amma wanda ko ya kyale sunna tabbatacciya kawai dan ta saba wa maganganun limaman mazhaba to shi wannan bai zanto mai riko da igiya mai kwari ba bal huwa bizalika asil lahum bari ma bayan ya saba sunna kuma ya saba wa limaman wa mukhalifun li aqwalihim kuma ya saba wa maganganun su al mutaqaddima waɗanda suka gabata wallahu yaqul fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima ubangiji ta'ala ce wa rabbika ina rantsuwa da ubangijinka la yu'minuna mutane ba su zantowa masu imani hatta yuhaqqimu ka fi ma shajara bainahum har sai sun sa ka ka zanto kai ne mai hukunci fi ma shajara bainahum dangane da abin da ya faru a tsakanin su na sabani thumma la yajidu fi anfusihim haraja kuma ya zanto ba su samu kunci ba a cikin zukatansu mimma qadaita dangane da abin da ka zartas na hukunci wa yusallimu taslima su miƙa wuya iyakacin miƙa wuya mutane ba sa zantowa masu imani sai wannan sharuɗan sun taru na farko ta hakimin nabi mayar da annabi ya zama alƙali wannan kaɗai baya wadatarwa don ka iya zuwa ka kai kara a kotu alƙali yanke hukunci kuma daga ƙarshe kuma ka yi afil ka ɗauka ka kara ko kaga baka yadda ba kenan to mayar da annabi ya zama alƙali abu na farko kenan abu na biyu kada ka samu kunci a zuci dangane da duk abin da annabi ya zartar kun fahimci wannan abu na uku miƙa wuya ka karɓi wannan hukuncin rashin samun kunci wato don ka samu hutun zuciya miƙa wuya wato karɓar hukuncin a waje kenan zahirinka da baɗininka ka bi annabi shine sharaɗin zama mummuni wa فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم Allah madaukake ce allazina yukhalifuna an amrihi waɗanda suke saba umarnin annabi falyahzar su kiyayi su tsorati an tusibahum fitna wata irin fitina ta same su aw yusibahum azabun alim ko azaba mai radadi ta same su wato wanda ke saba umarnin annabi kenan sai ibnu hazm da sauran malamai da suka gabata masu abin da suke cewa ko aswaki ka saba wannan ayar na iya hawa kanka aswaki kar ka dauka wai sai manya manyan abubuwa ba dai umarnin annabi bane ba umarnin annabi ka duba fa sahabbai da suke ana cikin sallah sai su ga annabi duk kowa da takalma su da da sahabbai da annabi sai su ga annabi ya cire takalman su ba su tsaya suka tambaye dalili ba duk sai suka wurgar da nasu aka masallaci me yasa kuka cire sun faɗi hikimar suka ce o'o mu ma dai mun ga ka cire muka cire kaga yadda ake annabi yake kenan sai annabi ce to daga yau sai yau ni abin da yasa ko ga na cire nawa saboda jibril ne ya zo ba ni labarin a jikin takalmi na din nan akwai kazanta ko akwai datti ko akwai najasa don haka na cire amma daga yau duk wanda ya zo sallah cikin ku ya duba takalminsa in ba datti a ciki ko ba kazanta yin sallar haka annabi ya zo ya ga zobe na bakin karfe sai ya dauka ya sa a hannu sahabai aka waye gari kowa leka ga bakin karfe a hannun annabi sai ya ji ya nemo a ko ina ne ko nawa ne ya sa shi ma ya sa da annabi ya jefar da nashi kowa sauran kowa sai ya jefar da nashi biyayya kenan sam'an wa ta'atan li rasulillah hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima فليحذر الذين يخالفون عن امره lalle su kiyayi an tusibahum fitna masu saba annabi su kiyayi azaba ta shafe su wato fitna ta same su aw yusibahum azabun alim قال الحافظ ابن رجب رحمه الله حافظ ابن رجب الحنبلي wannan Allah ya arzuta shi da littattafai masu kima ba wai yawan wallafa ne da shi ba amma kowane littafi sai ga kusan daya-daya ne a babinsa Allah yana sanya wa waɗansu mawallafa albarka cikin littattafansu kaga an yi littattafai da yawa amma nashin ba ka kwatanta shi da na sauran an gane ku kamar misali a cikin sharhin arba'una hadis na nawawi an yi sharhi ga sunan masu tarin yawan gaske amma ba kamar na ibn rajab jami'ul ulumi wal hikam ga sharhin da yawa kalimatul islas ga abin da gal tafe malam masu masu kima da daraja littafansa ibn rajab al-hanbali yake cewa fal wajibu ala kulli man balagahu amrul rasul sallallahu alaihi wa sallam wa arafahu an yubayyinahu lil umma wajibi akan dukkan wanda sunnar annabi ta kai gare shi kuma ya koye ta ya bayyanar da ita ga mutane dole ne wannan wayan sahalahum ya yi wa mutane nasiha abin da ake nufi da nasiha faɗa musu gaskiya ko ba ta so dan kalmar annabi wannan abin shine zai cece su a wurin Allah faɗa musu wannan shine nasiha wa ya'muruhum bi ittiba'i amri wajibi ne kuma ga dukkan wanda sunnar annabi ta kai gare shi ya umarci mutane da bin umarnin annabi wa in khalafa zalika ra'aya azimin min al-ummati ko da wannan sunnar ta sabawa ra'ayin wani mutum mai girma cikin alwannan al'umma wata ka sunna annabi ta yi dole abita fa inna amra rasulillah sallallahu alaihi wa sallam ahaqqu an yu'azzama wa yuqtada bihi min ra'ayi ayyi mu'azzamin qad khalafa amrahu fi ba'd al-ashya khata'an yace fa inna amra rasulillah lalle umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi a haqqu an yu'azzam shi yafi kyautata a girmama wa yuqtada bihi ayi koyi da shi min ra'ayi ayi mu'azzam fiye da ra'ayin kowane mai girma qad khalafa amruhu ba'd al-ashiya qad khalafa amruhu wanda ya saba wa umarnin annabi din fi ba'd al-ashiya a wadansu bangarori khata'an ta fuskar kuskure wa min huna رد الصحابة ومن بعدهم على كل مخالف سنة صحيحة يتي ومن هنا دقنا النفا رد الصحابة ومن بعدهم صحابي دا وند سكا زو باين سكا ميت دا مرتني على كل مخالف سنة صحيحة كان دكا من وند يسابا وسنة إن تسيا قوة يتي سنة مثلا مرتني باجا دا بايا duk wani mutum da ya saba sunnar annabi ingantacciya kararan ta fito to sahabbai sai sun masa da martani haka tabi'ai suke haka tabi'u tabi'i da ba za su taba kyalewa ba wani ya daga tutar bid'a ba su daga ta sunna a wajen ba ba za su taba kyalewa ba wani ya zo ya kwana yi ne na kadawa bid'a kararrawa ba tare da su sun fito da sunna sun ce ita ce hajar saye ba ba ya yi da haka wanda yake yana fahimtar suna dama ba a san shi da tsoro ba ana son jarumi ana son barde wanda zai faɗa dan bid'a ya faɗa su su faɗa su yi masa barazana shi ma ya musu barazana ko shi kadai ne Allah ya riga ce ka taballahu la aghliban na ana wa rusuli inna Allah qawiyyun azim wa laqad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun yo shi da yake sunna yayi jarunta kai da kake shi da yake bid'a yayi jarunta kai da kake sunna sai ragwanci za su yi maka barazana za su yi hayaniya amma duk wannan turbe ne fa amma zabadu fa yazhabu jufa'a wa amma ma yanfa'u nas fa yamkusu fil ard kazalika yadribu Allahu al-amsal ita bid'a fa wato kamar wata irin itaciya ce wadda daga kasa an yanke sawayoyinta daga nesa in ka kalle ta zaka ganta shirin amma da ka taba ta za ta faɗi sunna kuwa ko kamar ku tsire ne ga saiwa a ƙasa in an ce zo ku ture shi ba zai fi ba da haka da haka ku tsire nan ana ganin shi bai isa komai ba sai ya zo ya girma ya yi kambama ya karfafa da sauransu fastagar da fastawa ala suki shi kenan yuti bin sarra wa rubbama aghlazu fi raddi ya sau da dama za a ga sahabbai ma sun kaura da haurce wajen mayar da martani ga wanda ya saba wa sunan annabi la bughdun lahu ba wai dan suna kin zatin sa gangan jikin sa ba bal huwa mahbubun indahum suna kaunar shi mu'azzamun fi nufusihim suna girmama shi a zuci amma me yasa suka bi masa da martani lakin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilaihim sai dai annabi shi suka fi kauna sama da wancan wa amruhu fawqa amri kulli makhluqin umarninsa yana sama da umarnin duk wani abin halitta fa iza ta'arada amrur rasuli wa amru ghairihi fa amrur rasuli aula an yuqaddam wa yuttaba idan umarnin annabi ya ci karo da umarnin wani to umarnin annabin ya fi cancanta a gabatar kuma a bi wala yumna wala yamna min zalika ta'zimu man khalafa amrihi wa in kana maghfuran lahu kuma bin umarnin annabi da kai baya hana ka girmama wancan yana da a matsayin sa na mai girma a zuciyarka kuma ma ka faɗa a harshenka a matsayin sa na mai girma amma fa tun da ya saba mu sunnar annabi anan sunnar annabi ta ce abin bi dan ka kibin sa ba wai girman ne baya da shi ba wani girman da ya boni menene ke koro zomo har ya fada wuta abin da ya hutar zafi ne a yi in ba abin da huta zafi mai zai kuro shi fadasta ma'ana duk girman sa bai kai girman annabi ba shi yasa in har za ka yi jayayya da yan sai an bi kaza sai an bi kaza sai an bi kaza ba za su kai labari tambaya daya biyu za ka yi musu ba za su baka ansa ba kai kuma duk su maka tambaya za ka samu ansa sai dai kawai in baka karatu da ya zo ya ce yanzu kai baka san annabi baka san imamu malik ne shi yasa ka saba wa fatawarsa ba ka san mai muku tasar ne ka saba malaman fatawarsa abin da za ka ce ina son shi amma san da nake wa annabi ya kuna shi ina girmama shi amma girmamawa da nake wa annabi na fi tashi ta fi tashi kai kuma ga tawa tambayar yanzu kai ba ka san annabi ne shi yasa ka kibin hadisin sa ba ka kaunar shi ne shi yasa ka kibin hadisin sa to sai shi idan ya ce eh to me mu kusa zal muhabba eh ina san shi eh ina ganin girman sa kuma ka kiban hadisin sa yanzu ba zama tun da warwara ba kenan ta'asil ilaha wa anta tazumu hubbahu hadha la'amri fil qiyas baliw law kana hubbuka sadiqan la fa'atahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u ai soyayya ba ta zama soyayya sai ka bi umarnin wanda kake so din amma baka bi umarnin Allah ba ina maganar su kana sai eh eh zan zan dawo kansa ina son in je karshen maganar sa ne karka da mu zan dawo kai lambar da yasa a kasa ba wa in kana maghfuran lahu duk da cewa ka kibin magana sa amma shi an an yafe masa tun da ya ijtihadi ko malam ya faɗa ka sai ce bal huwa ma'jurun ba ma an yi masa gafara ba lada ma za a bashi li qawlihi saboda fadin annabi da ce idza hakama al-hakim fa ijtahada fa asaba falahu ajrani wa idza hakama fa ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid idan mutum ya ijtihadi ya dace da daidai yana da lada biyu ya yi ijtihadi ya dace ya yi kuskure kuma yana da lada daya wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi da haka dan kai ka kyale maganar wani mujtahidi ka bi ta annabi wannan ba shi ke nuna ka zagi wannan mujtahidin ba a kana nan a matsayin kana ganin girman sa amma ganin girman annabi ya funa shi kana kimanta shi amma kimanta da ake annabi ta fita shi abin bi ne shi amma annabi ne abun bi na gari na asali wanda duk wani ma shi zai bi shi ma in ka tambaye shi inda za ka abdo da shi da kabari ka tambaye shi wa za ka bi zai ce me annabi sallallahu alaihi wasallam kai tambayoyin da za maka kabari cikin me za a tambaye ka ma rabbuka sai me wa ma dinuka sai me wa man nabiyuka to kuma za a tambaye ka ma mazhabuka me mazhabinka ka ba da bayani ka ce hanafiya da ita ce ta farko ko malikiya tunda kai dan magrib ne kana magribul arabi ko shafi'iyya dan kawai kana somaliya ko hambaliya dan kai dan saudiya ne ko dan kuwait ba za a tambaye ka wannan mazhabar ba ma rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka kuma za a tambaye ka me kake faɗa ma za kunta taqulu fi hadha nabi me kake faɗa game da annabi to wannan shine tambayoyin بل ذلك المخالف المغفور له لا يكره أن يخالف أمره إذا ظهر أن يخالف أمره إذا ظهر أمر الرسول بخلافه shi wancan mutumin da ya saba mu sunnar annabi wanda muka ce mujtahidi ne wanda za a yi masa gafara a bashi lada shi kansa baya kin baya damuwa dan ka saba umarninsa matukar dai umarnin annabi ne ya fito fili bi khilafihi ya saba wa najin sai ka bina annabi to ba zai fuji jeren misali ma'aikatar ilimi shikenan mukaddara kai principal ne a wajen makaranta za ka kawo ɗan transfer daga wata jiha wajen jihar kano sai ka ce ai kwamishinan ilimi ya hana taransufa a yi wa wani ɗalibi cikin makaranta daga wajen jihar kano a kawo nan gudu shi wanda ya zo maka da maganar taransufa din nan fa ya samu rubutacciyar takarda daga wurin gwamna kai tsaye cewa a karɓi wannan yara wannan ina muku magana a najeriya ce aha ya samu takarda daga wurin gwamna cewa wannan yaron a karɓe shi kuma a makaranta kaza kuma a aji kaza to sai takarda ta zo wurin principal ga doka ya sani daga kwamishinan ilimi ga kuma wata takarda yanzu daga hannun wa gwamnan jiha ya zai sai bisa gwamnan jiha lokacin da ya bisa gwamnan jiha sai kwamishina ya zo ga principal yake zargin sa me yasa kai kaza me yasa kai kaza sai ya nuna note na gwamna da ya rubuto masa ga sitamfin sa ga sa hannu sai ya ce me aka jira misali ne wannan to shikenan annabi ya baka fatawa ya ce kai kaza wani malamin mazhaba kuma ya ce kai kaza an tashi malamin mazhaba kana jin zai fushi da kai dan ka saba umarninsa sai ya samu cewa ga na annabi ne shi malamin mazhaba sai damu umarnin annabi ne sa ka saba wannan shari'a a can lamba ta kasa inda yake cewa agla zufin raddi sun zafafa wajen yin raddi su sahabbai da tabi'ai kultu yace hatta walau ala aba'ihim wa ulama'ihim albani yace sun mayar da martani har akan iyayensu da malaman su kama rawat sahawi fi sharh ma'an al-asar kama yadda imam sahawi ya rawaito a cikin littafin sa sharh ma'an al-asar wa abu ya'la fi musnadihi kamar yadda abu ya ala ya ruwaito a musnad din sa bi isnadin jayyidin rijaluhu thiqatun an salim ibn abdullah ibn umar qala an karbo magana daga salim ibn abdullah ibn umar shi salim dan gidan abdullah ne abdullah ibn umar dai sahabin nan da kusan umar kuma dan khattab qala shi salim yace inni jalisun ma'a bin umar ma'a bin umar radiyallahu anhu fil masjid ina zaune ni da abdullahi dan umar wata rana iz ja'ahu rajulun min ahli sham sai ga wani mutum ya zo masa cikin mutanen sham fasa'alahu an tamattu'i bil umrati ila al hajj ya tambaye shi hukuncin yin tamattu'i a aikin haji ka dauko umara a kwanakin aikin haji ka zo ka yi ta ka sauke sannan ka jira ranar takwas ga wata ka yi harama da aikin haji meye hukuncin haka wani mutum ya zo daga sham yana tambayar abdullahi dan umar daidai lokacin da ɗansa salim yana zaune a wurin yana ji kun fahimci maganar faƙala ibn umar ibn umar sai ce hasanun jamil abu ne mai kyau yin tamattu'i kai umara a kwanakin haji bayan ka kammala umara ka tashi dai tamattu'i ne kamar da kuka san shi faqal sai wannan mutum ya ce fa inna abaka kana yanha an zalika babanka umar ko yana hana mutane yin tamattu'i ya ce ayi ifradi kai kuma yanzu mun tambaye ka kace tamattu'i yana da kyau faqala wailak sai abdullahi da umar ya ce kai tonka fa in kana abi kad naha an zalik idan babana ya zanto ya hana a yi tamattu'i a aikin haji wa qad fa'alahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amara bihi to me zaka ce annabi yayi tamattu'i kuma yayi umarni ne fa bi qawli abi ta'khuz an bi amr rasulillah ya zama ganar babana za ka karba ko umarnin annabi kun gani ko yanzu a nan gurin fatawar abdullahi dan umar yana raddi gawa ga babansa Umar ɗan Khattab saboda ta saba mu hadisi fa qala qum anni yace ta shiga bani wuri in ji Abdullahi da Umar ta shiga bani wuri ya gama bantawa kawai wannan warawa Ahmad nahawahu wa Tirmidhi wa sahahu Imam Ahmad ya rawaito kwatan kwatan wannan haka Tirmidhi ya inganta shi warawa ibn Asakir an ibn Abi Zaib qala an karbo magana daga Abdullahi ibn Abi Zaib yace قضى سعد بن إبراهيم على رجل برأي ربيعة بن أبي عبد الرحمن سعد ابن إبراهيم ya zartar da hukunci ga wani mutum amma wannan hukunci ya gina shi ne bisa ga ra'ayin rabi'a ibn abdurrahman an gane ko abdullahi bin abi zabi yace fa khabartuhu an rasulullahi bi khilaf ma qada sai na kawo masa sunnar annabi wadda ta saba wannan hukuncin da yayi fa qala sa'd li rabi'a sai shi sa'ad wannan mai hukunci sai je samu rabi'a ibn abdurrahman yace da shi hada ibn abi zaib wa huwa indi thiqa yuhaddithu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi khilaf ma qadayta bi yace abdullah bin abi zaib kuma amintacce ne wurina gashi ya rawaito hadisi daga wajen annabi sabanin fatawarka wadda na taɓa ji ni yanzu na yi hukunci da ita yanzu yaya za a yi ka ba da fatawa na ji na yi hukunci da ita amma abdullahi bin abi zai biya kawo min hadisi daga annabi kishiyar abin da na bada ka bada fatawa da shi kuna fahimtar kisar ku fa qala lahu rabi'a rabi'a ce kad istahattu wa madha hukmak ai hukuncin da kai ijtihadi kai hukuncin kuma ya riga ya tafi ai wannan ya riga ya wuce fa qala ta'ala sai sa'ad din ya ce wa ajaban ita abin mamaki wa nafizu qada sa'ad wala unafizu qada rasulullah yanzu ha kawai yanzu in bada fatawa in ji abdullah bin abi zai fai yace yanzu yanzu kawai yanzu in bada fatawa da abin da sa'ad ya zartar ba zan zartar da abin da annabi ya hukunta ba bal arudu qada sa'ad bin ummi sa'ad yace kai zan mayar da martani ga maganar sa'ad dan gidan ummu sa'ad ونفذ قضاء رسول الله إن زرتد hukuncin annabi da da mutum tabbata gare shi fa da asadu bi kitabil qadiyya fa shaqqa sa'ad yake a kamun littafin da wannan dokar take aka kawo yayi a gashi ya rubuta hadisi ya sa a makwabin sa wa qada lil muqda alai ya hukunci ga wanda aka wa hukunci da hadisin annabi kun gane ku to sai mu koma can albani ya ce qultu كيف يكرهون ذلك وقد امروا به اتباعهم كما مر ta yaya wannan malaman mazhabobi guda hudu za su ƙi matakin da ka ɗauka na yin aiki da hadisi da ya saba wa fata wasu ta yaya za su ƙi haka gashi ko sun yi umarni da hakan kama marra kamar yadda ya riga ya gabata baya wa aujabu alaihim an yatruku aqwalahum al mukhalifata lis sunna gashi kuma sun wajabta wa mabiyansu sun wajabta wa al'umma barin maganganun su din da suka saba ma sunna bal inna shafi'iyya rahimahullah amara ashabahu an yansibu sunnata sahihata ilayhi ku tuna fa imam shafi'i ya umarci sahabbansa cewa duk inda suka ga wani hadisi ingantacce to su danganta masa shi walau lam ya'khudh bihi ko da bai taɓa bada fatawa da shi ba aw akhadha bi khilafiha ko da ya bada fatawa da kishiyarsa cewa yanzu dai in dai kun samu hadisi ingantacce to ku ce shine mazhabarsa ولذلك لما جمع المحقق ابن دقيق العيد رحمه الله المسائل التي خالف مذهب كل واحد من الأئمة الأربعة الحديث الصحيح فيها انفرادا واجتماعا في مجلد ضخم قال في أوله قابل ابن دقيق العيد وانا بابا مالمي a cikin magabata ibn rikibul iyid ya tattara waɗansu matsaloli na malamai guda hudu din can irin matsalolin da suka saba ma hadisin annabi sahi ya fara da abu hanifa abu hanifa ya bada fatawa kaza fatawa kaza fatawa kaza amma nan fatawar ta saba hadisi ingantacce yana cikin bukhari ko muslim ko littafi kaza ko kaza ga fatawa ta har ya kirdige dukkan fatawoyin imamu abu hanifa ya kawo na malik ya kawo na shafi ya kawo na ahmad duk fatawoyin da wanda suka wanda sun saba hadisi su ya kawo hadisan da aka sabawa din ga fatawar ga kuma hadisin da aka sabawa ingantacce ibnu da kikal wato an riga an gama aiki fa sun tafi fa karni na biyar zuwa na shida waɗannan manya manya duk sun tafi karni na bakwai sun wuce duk sun yi wannan littattafai sun ajiye ya tattara wannan fi mujalladin zakamin a katon littafi sufuli babba kala fi awwalihi ga abin da ya faɗa a farkon littafin yace inna nisbata hadhihi al-masaili ila al-a'immati al-mujtahidin haram yace kun ga wannan fatawar ta malik da ta abu hanifa da ta shafi'i waɗanda suka saba ma hadisan nan daga yau sai yau jinginawa ɗaya daga cikin malaman nan wannan fatawar a ce ta shige ga shi ko mun san ta saba wa hadisi jingina masa din ba kansa haramu ne jingina ka ce malik ya ce kaza bayan ka san ta saba wa hadisi shafi'i ya ce kaza bayan ka san ta saba wa hadisi abu hanifa ahmad ya ce kaza bayan ka san ta saba jingina masa magana ba ba ma yin aiki da ita ba ka jingina ma ka ce ya ce haramun ne yace saboda bi wa innahu yajibu alal fuqaha'i ya zama wajibi ga duk malaman fiqh al muqallidin lahum wanda suke bin waɗancan limamai guda hudu ma'rifata su gane waɗannan matsalolin su gane wannan fatawoyi da malaman suka yi wanda suka saba ma hadisi li alla ya'zuha dan kada nan gaba su ƙara jingina wa malik magana su ce malik ya ce ko shafi'i ya ce ko abu hanifa ya ce dan jingina masa dan kuskure fa yakzibu alaihi dan in sun jingina masa to sun yi musu ƙarya ba su ce ba wato ina ganin kamar ma ba ku fahimci mas'alan ba su Abu Hanifa Malik Shafi'i Ahmad bin Hanbal Allah ya ji kansu da gafara ya musu rahama suka ba da fatawa kowannen sai ba da fatawa a rayuwarsa daga baya sai aka samu hadisi garau wanda fatawar kowanne ta saba ma hadisi ibn zakikul idi ce daga yau karka sake jingina wannan fatawar da kasan ta saba wa hadisi ga malik ka ce malik ya ce kaza da in ka jingina masa kai masa kariya karka sake ba da wannan fatawar ka ce shafi'i ya ce dai in ka jingina masa kai masa kariya saboda me saboda a maganganun su da muka karanta a baya sun ce duk inda hadisi yake shine mai mazhabin su shine fatawarsu ko suna da rai ko bayan rayuwarsu to yanzu sai ka samu hadisi garau kishiyar maganar su kaga maganar su ta tashi daga aiki kamar ma su yi ta ba kenan ba su da asali babu ita yanzu faɗa musu ita bayan ga hadisi ingantacce ya zanto ƙarya kai musu kuma jingina musu ita din haramun ne ba ma wayan aiki da ita ba wannan shine ilimi ingantacce wanda yake da mafuga daga qur'ani da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da maganganun sahabbai da tabi'ai tarkul atba'i ba'd aqwalihi a'immatihim ittiba'an lis-sunnah ku bari mu dan karanta kadan daga cikin nan baya da da sauran minti kaza abin da zai kawo a wannan matashiya yadda mabiya suka rinka barin wani sashi na maganganun shugabannin su ittiba'an da sunna dan saboda tsabagen bin sunna mabiyan abu hanifa sun kyale waɗansu maganganun su suka bi sunna mabiyan malik haka mabiyan shafi'i haka dukkan malaman mazhabobin nan guda hudu kowanne an samu ɗalibansa sun kyale maganarsa sun bi hadisin annabi yanzu irin wannan misalce-misalcen su ne zai kawo a nan dan ka san yanzu in mun ga wata magana da ta saba imam malik muka kibinta muka bi hadisin annabi to na farko dai wannan shine hakikalin biyayya din ga malik ko yana da rai haka zai ce na biyu kuma wato ba mu ne farau ba ɗalibansu da suka yi karatu suka fi mu shiga a wurinsa ba sun saba masa sa abdulrahman ibn qasim kun fahimta da kyau ولذلك كان كان ولذلك كله كان أتباع الأئمة ثلة من الأولين وقليل من الآخرين لا يأخذون بأقوال أئمتهم كلها saboda abin da ta muka gabatar a baya yace kana atba'ul a'imma dan haka ne dan saboda abin da muka gabatar dan haka ne mabiya malaman nan da suka gabata sullatu min al-awwalin masu yawa daga cikin na farko farkon ɗalibansu wa qalilun min al-akhirin da yan kaɗan daga cikin mukalladai na yau suka kasance la ya'khuzuna bi aqwali ya immatihim kulliha ba sa riko da maganganun malaman su gaba daya bal qad taraku kaseeran minha sun bar da yawa daga cikin maganganun malaman su lamma zahar lahum mukhalafatu halis sunna yayin da maganganun malaman nan suka saba ma sunna hatta innal imamaini har ma waɗannan malamai guda biyu Muhammad ibn al-Hasan wa Aba Yusuf rahimahumallah qad khalafa shaykhahuma Aba Hanifa har Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani da Abu Yusuf su biyun nan wanda gaggan ɗalibai na na Abu Hanifa amma tare da haka sun saba ma shi malamin su Abu Hanifa din nan fi nahwi sulusul mazhab cikin abin da ya kai kashi ɗaya bisa uku na mazhabarsa kaji fa inda za ka kasa fatawarsa kashi uku kashi biyu ce suka dace da shi amma kashi ɗaya duk sun saba masa don sun samu hadisi kishiyar abin da ya faɗa kuma ga shi ne gaggan malam ɗalibansa wannan magana kuwa za ka same ta a lamba ya sa lamba a kasa ku a cikin hashe ta ibn abidin wa azahu laknawi bin nafi al-kabir lil-ghazali wa kutubul furu'i kafilatun bi bayani zalik mala yace littattafan fiqhu sun riga sun ishe mu bayanin haka wa na wa hadha yuqalu fil imam al muzani haka za a faɗa dangane da lamarin imam al muzani wa ghairihi da wani min atba'i shafi'i cikin mabiya imam shafi'i walau zahabna nadribu ala zalik wato shi ma ya saba imam al shafi'i cikin kashi ɗaya bisa uku na mazhabarsa imam al muzani wanda ya dan mazhabin shafi'iyya an gane ko ya sa labba da ya kasa ko wajen imamul muzani yace wa huwa alqa'ilu fi awwali muktasarihi shi imamul muzani shine ya faɗa fa a farkon littafin muktasar din sa fi fiqh shafi'i wanda ya dangana da fiqh shafi'i al-matbu bi habis al-um wanda an tabba a wannan littafi a gefen littafin al-um na imamu shafi'i ga abin da ya faɗa nassin sa yace iktasartu hadha al-kitaba min ilmi muhammad ibn idris wannan littafi nawa na rairayo shi ne daga cikin ilimin Muhammad ibn Idris Shafi wa min ma'ana qawli kuma na rairayo shi daga ma'anar maganarsa li uqarribahu ala man arada dai in kusanta shi zuwa ga duk wanda yake son shi ma ilamihi nahayu an takalidi kuma nan take in bayar da sanarwa ta musamman ga duk mai son Shafi'i cewa fa Imam Shafi'i yayi hali dangane da ya masa takalidanci wata galidi gairihi ko yi wa wani ma mutum ta galidan liyanzura fihi li dinihi wa ya hasasa fihi li nafsi idan haka mutum yayi binciken addinin sai sai ina dalili yake kuma yayi kaffa kaffa girma da karan kansa cikin duk inda ya sa kafarsa kaji maganar al-Imam al-Wazali ko Albani yace walau zahabna nadribu ala zalika al-amthilata da za mu je mu yi ta buga misalai game da wannan game da irin waɗannan maganganu na ɗalibai da suka saba malaman su ta fuskar fatawa saboda sun samu hadisi la talibin al-kalam to da maganar ma ta yi mana tsawo wala kharajna bihi amma qasadna ilayhi fi hadha al-mabhad to da sai mu fita daga manufar mu dangane da wannan dan bincike namu wannan bincike kawai dan bada misali ne amma idan muka ce zamu kawo maganar kowa sai littafin ya fita daga koyar da sallar annabi kuma ya fita dangane da nuna rugurguza ta galidanci muku ba haka muka so ba fannaktasir ala misalai ne don haka mu takaita akan misali guda biyu isnai ne guda biyu kadai wato kar mu fita daga abin da muka nufata fi hazal mabahasi a cikin wannan bahasi fi hazal bahasi cikin wannan bahasi min al-ijaz na cewa zamu takaita magana ko za mu ijaz da haka mu takaita kan misalai biyu awwalan misalin farko qala imam muhammad fi muwatta'ihi imam muhammad ya faɗa a cikin muwatta'insa yace qala muhammad amma abu hanifa rahimahullah fa kana la yara fil istisqa'i salatun la yara fil istisqa'i salatan wa amma fi qawlina fa inna al imam yusalli bin nas rak'atayn thumma yad'u wa yuhawwilu rida'ahu wato bai imam malik kadai yake da motsa ba ko motsa da malamai suka yi daban daban daban yace qala muhammad wato muhammad bin hasan ce bani ya ce amma abu hanifa ta rahimahullah yace amma shi imam abu hanifa fa kana la yara fil istisqa'i salatan shi yana ganin ba a ba a sallar istisqa'i sallar sallar roƙon ruwa ba a yi a mazhabansa a fatawarsa ba sallar roƙon ruwa shi imam abu hanifa ɗalibinsa ne ke ba da bayani yace wa amma fi kaulina amma mu a fatawar mu fa innal imamu yusalli bin nas liman zai wa jama'a sallah raka'atai da raka'a biyu kamar yadda annabi yi sun maye da sannan ya addu'a wa yuhawwil rida'ahu kuma ya jirkita rida'in sa wato mayafin sa da ya tsora akan kafadar sa kaga anan Muhammad ibn al-Hasan Shebani ya bada fatawa kiciyar tawa ta malamin sa Abu Hanifa wannan yana cikin littafin Muwatta lamba ta kasa malai ce wakar sarraha fihi bi mukhalafati imamihi fi hawi 20 mas'ala a cikin wannan littafi an kawo mana inda Muhammad bin al-Hasan ya saba malamin sa Abu Hanifa cikin mas'aloli dai dai har guda 20 nushiru ila mawaqin hamin kawai zamu baka shafukan ba zamu faɗa ma mas'alolin ba ka je ka duba ga shafukan nan Albani ya rubuta shafi na 42 shafi na 44 shafi na 103 shafi na 120 shafi na 158 shafi na ɗari da sittin da tara shafi na ɗari da saba'in da biyu shafi na ɗari da saba'in da uku shafi na ɗari biyu da ashirin da takwas na ɗari biyu da talatin na ɗari biyu da arba'in na ɗari biyu da arba'in da hudu na ɗari biyu da arba'in da bakwai na ɗari biyu da saba'in da biyar na ɗari biyu da tamanin da hudu na ɗari uku da sha hudu na ɗari uku da talatin da ɗaya na ɗari uku da talatin da takwas na ɗari uku da hamsin da biyar na ɗari uku da hamsin da shida kawai shafukan ya baka misali na biyu ya ce wa haza isamu bin yusuf albalasi min ashabil imam muhammad ga kuma isam ibn yusuf albalasi wanda shi kuma ɗalibi ne na imam muhammad ibn al-hasan al-shebani wa min al-mulazimin li abi lil imam abi yusuf kuma yana cikin masu lizantar imam abi yusuf albalasi kana yufti bi khilafi qawli al-imam abi hanifa kaseeran yaso da dama sai kaga yana bada fatawa sabanin fatawar abu hanifa li'annahu lam ya'lam ad-dalila dan shi bai san inda abu hanifa ya ciro dalilin sa ba wa kana yazharu lahu dalilu ghairihi fa yufti bi wato kaga anan gurin zaka fahimci wani abu idan ka samu fatawar imamu malik amma baka san hadisin da ya dogara da ita ba zaka yi aiki da ita ka kaida ba zaka yi aiki da ita ba amma na yanzu wasu sun ce maka in ka ce ya ce kaza ba hadisi ce ka sani ko akwai hadisin ya bada fatawa da shi bai faɗe shi ba ka sani ko kaza kaza kaza in ma ka gawo hadisi da ya saba masa sai ka ce ka sani ko ya ga wannan hadisi yin aiki da shi yanzu kaga zakin malik ya bai sani ba in har ya yadda malik ya san wannan hadisi yake yin aiki da shi to baya jin tsoron ya shigar kashin wali hazar da zai khalifuna an amriki an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim kun gane ko yace wa kana yazharu lahu dalilu ghairihi fa yufti bihi yaso da dama dalilin wani malamin zai bayyana gare shi sai ba da fatawa da shi walidhalika dan haka ne kana yarfu yadayhi inda ruku'i war raf'i minhu shi ya kasance yana daga hannu lokacin ruku'i ko lokacin tsuguwa da ruku'i kama huwa fi sunnati almutawatir anhu sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda wannan shine tabbace a cikin sunna mutawatira daga annabi falam yamna'ahu min al'amali biha anna immatahu thalathata qalu bi thalathiha ba ruwan shi ba dan kawai malamansa guda uku sun saba wannan sunnar baya hana yayi aiki da ita وذلك ما يجب أن يكون عليه كل مسلم بشهادة الأئمة الأربعة وغيرهم كما تقدم حق يزم wajibi da kowane musulmi ya kasance a kai gwargwadon yadda su waɗannan malamai suka nuna da wa gairihim da wani su malai ce wa khulasatul qawli tattare da magana game da wannan babi innani arju alla yubadara ahadun min al mukallidina ila ta'ani fi mashrabi hadha al kitab yace ni ina fatan kada wani daga cikin mukalladai ya gaggawar suka fi mashrabi hadal kitab dangane da mabugar wannan littafi nawa shi mabugarsa ba littafin fikihu ba me mabugarsa hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace kar wanda ya kuskure ya suka kawai in kai mukalladi ne ka je kai ta kalidantin ka amma kar ta kalidantin ka za ka kai suka game da mabugar wannan littafi nawa bal arju an yatazakkara ma aslafnahu bari ma ni abin da nake fata shine dukkan wani mukallidi ya tuntuna abin da muka gabatar a baya min aqwalil a'imma na maganganun waɗannan limamai fi wujubil amali bis sunna waɗanda suke nuna wajibcin bin sunna wa tarki aqwalihim al mukhalifati laha ya kyale maganganun su ya kyale maganganun wato ainihin su malaman al mukhalifati laha wanda suka saba wa ita sunna din ya aiki da sunna وليعلم أن الطعن في هذا المثل إنما هو طعن في الإمام الذي يقلد يقلد يسني cewa in ya zargi ya soki mabubbugar wannan littafin awa to ya soki shugaban mazhabarsa da yake bi ayyan kana kowace mazhaba ce kuwa min la'imma daga cikin malaman mazhaban nan da muka ambata domin kowanne mun ciro magana sa ga abin da yake fa inna ma akhadna hadha al-manhaj minhu albani ce wannan tsari namu na mu gina komai akan sunna mun cire shi ne daga maganganun limaman ba mu ne muka fara kawo shi ba a duniya an gane ku kama ta baka bayanin ku kamar yadda bayanin sai gabata faman a'rada an al-ihtida'i bi fi hadha sabil fa huwa ala khatar azim duk wanda ya kawar da kai yaki koyi da malamansa shugabannin mazhabobin nan guda hudu dangane da bin wannan tafarki ne riko da sunnar annabi to lalle yana kan hadari mai girma li'annahu yastalzimu al-i'rad an sunna don hakan zai jaji ya kawar da kai ga barin sunnar annabi wa qad umirna inda al-ikhtilaf bir rujui ilaiha wal i'timadi alaiha mu ko an riga an umarce mu in mun yi sabani mu koma zuwa ga sunna mu kuma dogara akan ta kama qala ta'ala kamar yadda Allah madaukaki yace fala wa rabbika لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما بل أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن قال فيهم ina roƙon Allah ya samu cikin waɗanda ya ce game da su me ya ce game da su inna ma kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi li yahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون yace inna ma kana qawlul mu'minina sanan dai kadai maganar mummune ta zamanto ne idza du ila Allah in an yi kiran su zuwa ga Allah wa rasulihi da manzansa li ya hukuma bainahum dan yayi musu hukunci maganar su kadai abinda take kasancewa an yaqulu samina wa atana sai ka ji sun ce mun ji ko mun yi biyayya Allah ce wa ulaika humul muflihun irin waɗannan su ne masu rabauta wa man yuti Allah wa rasula dukkan wanda ya da'a ga Allah da manzansa wa yakhsha Allah wa yattaqi ya tsoraci Allah ya kiyaye dokarsa fa ulaika humul faizun irin waɗannan su ne masu rabauta malaiti ya gama rubuta wannan mukaddima a Dimashqa sha uku ga watan Jumadal Akhira shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da saba'in wato shekara nawa kenan da so gabata yau muna dubu ɗaya da ɗari hudu da sha takwas shekara arba'in da biyar ko da bakwai ko zuwa da bakwai ko wani abu makamancin arba'in da biyar dai zuwa abin da yau da rubuta wannan littafi ke arba'in da biyar da wani abu to wannan shine karshen maganar Sheikh Nasiruddin Albani dangane da wannan kuma ana ya kamata mu takaita wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi ne sababin kasuwar malamai zuwa gida biyu wato malaman hadisi da malaman fiqh ai ba gida biyu kadai malamai suka kasu ba ai kuma akwai malaman tafsiri akwai malaman nahawu akwai masu kowane fanni daga cikin fannoni za ka samu akwai malamai da suka shahara cikin wannan fanni sababin kasuwarsu ko haka shine maili za ka ga mutum na koyon ilimi guda hudu ko biyar ko shida amma daga karshe zuciyarsa ta fi karkata zuwa daya daga cikin ilimomin nan da haka sai fi bayar da himma a kai har yanzu zanto ya yi fushi a cikinsa sama da sauran sai a danganta cikin yan wannan fannin in hadisi ne a ce masa malamin hadisi ne in fikihu ne a ce masa malamin fikihu saboda haka dai sababin kasuwar waɗannan ilimomi shi ne sababin kasuwar malama wannan kuma ya ce wani ya ce lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi isra'i kafin a tafi da shi zuwa sama da yana ta ne amma da ya dawo kuma sai ya fara kabul wannan ƙarya ce ba gaskiya ba ce maganganu ne da mutane ke gina su bisa ga rashin tsari ko na ilimi ko na tsoron Allah ko na takawa a kawai mutum ya faɗa abin da ya masa daɗi dan kawai shi yana goyon bayan mazhaba kaza sai ce to ko ta halin kaka sai ya bi kaza da wannan kuma darasin yau don raɗi ne akan irin waɗannan wannan kuma ina jin ransa ya ɓaci game da fitowar da muka yi a wani lokaci na ran tauridi ba ma fita ba ce cikin karatu ne dangantakar magana ta zo game da hassan albanna muka ce da'awarsa bai gina ta akan ya yi kuskure da bai gina ta ba akan tauhidi kuma daga baya ɗalibansa ma sun yi maganganu kan wannan to shi damuwa yake yi ina inda hassan albanna ya kuskure shi bai kira zuwa ga tauhidi ba ne ko kuma menene ko kuma shi baya yi wa ai jihadi dole sai an tabbatar da tauhidi mutum baya yi wa a kira shi zuwa ga jihadi har sai ya zama musulmi ahalin sunna kafin ya fara jihadi ko kuma yanzu lokacin kiran yin jihadi bai yi ba da dai maganganu masu yawan gaske wanda ke nuna yana cikin fushi ya rubuta su ko ba fahimci ma ni abin da na ce ba tunda yana cikin fushi yau sai mu ji alaji sai ranar lahadi ranar tauhidi din sai mu baki an sa insha Allah in ya zo yau to muna roƙon shi zo ranar lahadi dan ya ji an sa tabbayarsa saboda waccan maganar da aka yi tana cikin jerin kasar din tauhidi to ya kamata kasar din da zai biyo baya kuma shi ma ya wanda yake bin kasar din daga farko har na karshe zai zo ji kuma gashi an sake tattauna kan wannan matsalar amma zai muka yi zaɓar cikin wannan kasar din na yau a tafsiri ne a tafsiri ne eh a wannan kuma ba wannan sautin bane idan na fike da sun cewa kan tauhidi wajen hadisin mu'az falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah wato kaga galibin waɗanda suke magana jihadi jihadi su hadiyo fa wallahi tallahi ba su san me jihadi kawai suna shaci ne da baki kalmar jihadi kawai idan na ce mun ji fanishin dinta a yadda take a islamance me jihadi ba zai iya fito da ita ba ya bambance tsakanin idan ya ce mun shi jihadi yana nufin ɗaukar takobi a fita yaki ya zai da faɗin Allah ta'ala fara su zulkafirina wa jahilun bihi jihadan wannan kuma makiya a lokacin ma ba wajen su jihadi ba dan jihadi sai a shekara ta biyu a Madina amma ga shi Allah ce annabi wa jahidun bihi jihadan kabira ya yi wannan biyu jahidun kuffara nun nasu kina wa gasu a zai mu ma wa jahannam wa bi islam asir da sauran kalmomin jihadi da suka zuwa ayoyi da wanda ba zai iya fayyacewa ba galibi waɗanda suke wannan kira su sun ɗauka hayaniya a tashi a fita yanzu mutum kalmar shahada bai shi yanzu kokari ake shi kan shi zuwa musulmi bai san ma'anar kalmar shahada ba amma yana kokarin da karfi zai tashi ya fita jihadi kuma sai ya buga maka misali sai ya to sahabi na aya nawa ya ga aya sahabi wa nabi hadda ce aya kaza ba sahabi wa nabi za a kwatanta ka da kansu ko da ba su koyi ba duniya za ka daga da kansu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam abin nan abin Abdullah dan wani ta yake cewa tsayuwar sa'a ɗaya kawai suka yi da annabi ta fi duniya da abin da ke cikin ta sa'a ɗaya kawai suka yi da annabi a tsaye ta fi duniya da abin da ke cikin ta wannan dai sai dai Allah kai mu da Allah insha Allah assalamu alaikum